محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السبب تقص لوتن ربيع الأول شكرة تدبو da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da ashirin da uku ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya za mu tashi a cikin karatunmu na sai bukhari da muke gabatawa na masallaci mai albarka usman bin affan kofar gadon gai kano najeriya tafsirin suratun rum suratun rum wanda muna cikin hadisin muhammad bin kasir a cikin tsakiyarsa lokaci ya ƙure mana manzo Allah ce wa inna quraishan abda'u anil islam fa da'a alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam mai riwaya ce annabi ya ce quraishawa sun ki su imani da wuri sun yi jinkiri shine abda'u annabi ya musu addu'a mummuna saboda sun isi musulunci sai cutarwa take biyowa baya ya ce ya Allah ka taimake ni a kansu Allahumma haini alaihim bi sab'in ka sab'i yusuf Allah ka taimake ni a kansu ka dora musu fari da yunwa kamar wanda ka dora wa wato mutanen annabi yusuf as-siddiq alaihi salatu wassalam wanda Allah ya bada labari a cikin qur'ani surati yusuf thumma ya'ti min ba'dika min ba'di dhalika sab'un shidad suka shekara bakwai suna cikin talauci da yunwa da fari da bukata to su ma waɗannan ɗin tun da sun isi imani Allah ka jarabe su da wannan jaraba fa akhadathum sanatun hatta halaku fiha wa akal wa akalu mitata wal izam Allah ya jarabi gurin shawa a Makka da fari har sai da ta kai ga suna cin mushi yunwa Allah kiyaye mu da yunwa malam in yunwa ta yunwa ko mushe aka gani a bola sai an dauke shi an cinye shi to kai addu'a Allah ya raba ka da yunwa a karan kanka yunwa a gidanka Allah ya raba ka da yunwa a ƙasarka sa duk inda za a yi a kori yunwa a cikin mutane to a yi yunwa ita take take take halatta sata mutum ya je yana cikin bala'in yunwa ya dauki kayan wani ya ci saboda mutuwa zai yi ci to kuma shi dan adam dole ya ci ya sha haka Allah ya kaddara mana suka yi ta cin kasusuwa wayar rajul ma bayna samai wal ardi ka hay'ati dukhan mutum sai ya ga tsakanin sama da ƙasa sai ga kamar hayaki tsaban yunwa ne kuma fa ba hayakin ba ne kawai sai ga wani duhu wannan cikin in baka ba shi ya ci ba in bai sha ba to idan ma daina gani yake saboda bala'in juwa fajahu abu sufyan abu sufyan sakhr ibn harb a makka ko a madina ya zo ya samu manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad kaga ba zai ce ya rasulallah ba saboda bai imani da shi ba sai ce ya muhammad shi ita ta'muruna bi silatir rahim kai da kazo kana umartar mu da sada zumunci wa inna qaumaka qad halaku to ga mutanenka kai fa mai zumunci ne to ina shaida maka mutanenka danginka sun halaka saboda fari da yunwa da addu'an nan da kai musu fad'ullaha ka roƙa musu Allah ya yaye musu abinda suke ciki wala Allah ne ya yaye musu sai su imani wani abu sufyan ya zo ya fada kaga da suka sha wahala ai sun dawo sun yadda ashe akwai Allah sun yadda annabi yana iya yin addu'a din kaga yanzu nan wahala ta sa sun tabbatar da shi ai annabi ne har zai addu'a da ku sun kisi imani da shi yayi amfani da addu'ar a matsayin makami yanzu ga shi abu sufiyan da kansa ya dawo ce to ka roƙa musu Allah to shine annabi ya karanta musu fartaqib yawma ta'ti sama'u bi dukhanin mubin fartaqib ana nufin intazir saurara ka jira ranar da sama za ta zo da hayaki mabayyani wato kowa ma da kowa zai gani wannan hayaki alama ce ta ta tashin alkiyama to ku ga kiyama nan ta fara zuwa muku tun yanzu yace afa yakshifu anhum azabul akhirah idza jaa yace to yanzu har zuwa aido na fadin Allah aido afa yakshifu afa yukshafu ko yakshafu anhum azabul akhirati idza jaa to idan azabul akhirah ta zo za a dauke musu ita ne qala summa adu ila kufrihim ya ce bayan an yi musu addu'ar Allah ya ɗauke kawai sai suka koma kan kafircinsu shi ne a'idunan da Allah yake nufi ka duba da aka roƙon musu Allah suka fara ci suna sha sai suka koma kan arnanci kuma to shi ne Allah ya ce shi kenan yau mallon tushin batashatar kubra tuna ranar da za mu damƙe su damƙa mai girman gaske yau ma badirin ita ce wannan ranar badar kuma Allah ya kama su da ranar badar aka yi ta kashe su aka kakkashe manyansu tun da sun yi izgilanci wa shari'a da addinin Allah sai kalmar lizaman ya ce yau ma badirin alif lamin ƙulibatin rum ila sai har zuwa ƙarshen ainihin wato sura ɗin ya zo a cikin hadisin huzaifa ibn asid al-rifari daga manzan sallama yana cewa alkiyama ba za ta tashi ba la taqumu sa'atu hatta tarau ashru ayatin sai kun ga wasu ayoyi alamomi guda goma tulu'u shams min maghribiha akwai ranar da za ku ga rana ta fito daga mafaɗarta rana tana fitowa ne daga gabar durar da kaga rana ta fito ta yamma to ka haɗa kayanka shi ya makam shi ke nan lillahi wa inna ilaihi raji'un wa dukhan za ku ga hayaki duniya za ta ɗinke da hayaki gaba ɗaya ko ina kuma kowa zai ce ya ji hayakin nan kuma a kasa gane wace wutar aka hura hayakin ya tashi kasan galiban in an ga hayaki to ai akwai wuta to wannan hayakin na tashin kiyama ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hayaki kowa ya ta tari ya ta shiga idan mutum duk inda ka shiga shine yanzu nan in aka sauka mana da hayaki a nan masallacin ba za mu iya zama ba hayaki yana kashe mutum ma ya fi kashe mutum da wuri akan wuta ma ba iska wadabba akwai dabbar da za ta fito wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun wata dabba ce za ta fito katuwar dabba tana magana tana cewa mutane sun isi imani da ayoyin Allah dabba kaga tana magana da ka ganta to zance ya kare wa khuruji ya ajuj wa ma'ajuj akwai wata halitta da ake ce da ita ya ajuj da ma'ajuj ita ma sai ta fito ta game duniya gaba daya wata irin halitta ne muguwar halitta mai barna duk ruwan da ta tarar da shi a duniya sai ta shanye shi halitta ce wato ba su da iyaka shi yasa ana kwatanta wai abu mai yawa ce wai yawa kamar ya juju da ma juju saboda ba wani abin da ya fi su yawa duka za su fito wahum min kulli hadabin yansilun Allah ya ce waqtaraba alwa'dul haqq za su ta gangarowa idan sun zo gari duk inda ruwa yake kogi ne kududdufi ne tafki ne duk kogin da yake ambaliya yake sai in sun bi ta kansa sai sun shanye shi tas yanzu irin kogin maliya teku waye in sun zuba shi sai sun shanye shi tas kaga ai wannan ba karan bala'i ba ne kuma duk garin da suka shiga fa ba za a ga komai ba sai su ya juji na ma juji akwai tarihin da malamai suka rubuta to bayan su isa dan maryam annabi isa zai sauko kun san har yanzu annabi isa bai mutu ba Allah ne ya daga shi bal rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya rike shi kuma dan ya bashi alama na tashin kiyama in ya sauka in dai kaji an ce Isa dan Maryam ya sauka to kawai mutane su shirya Allah zai tashi kiyama nan da ake tabana wadda jal da fitowar dujal dujal muguwar halitta shi ma halitta ne guda ɗaya yake amma idan ya zo a duniya a kwana arba'in zai kewaye duniya gaba ɗaya haka annabi ya faɗa ba inda ba zai shiga ba in ban da makka da madina ba idan ya je makka da madina zai je da kaɗe-kaɗensa da waƙe-waƙensa da mabiyansa kiɗa waƙa dama shi yasa aka ce dama masu jin kiɗa da waƙa almajiran dujal ne wanda ɗabi'a su kullum kiɗa a waya kiɗa a mota kiɗa a gida kiɗa a waye kiɗa hadari ne kiɗa masifa ne sifar dujal idan zai sauka da kiɗa da waka yake zuwa saboda wannan shi kiɗa da waka shine abin da yake ɗauka hankalin mutane a yi ko yanzu in kana so mutane su taru ka samu wani makiɗi da mawaƙi ya zo ya fara kar a cewa kowa ya zo kowa ka kuyi mai magana ko ya zo bakin titi ya fara kaɗawa yana bugawa yana waka daga wannan ya tsaya wannan ya tsaya wannan ya tsaya wannan ya shi ɗan kenan ma yanzu sai ga mutum yana da ma sana'a ya ma bude shago wannan kiɗa da waƙan yake tura mutane yana cin abinci Allah ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun mawaka halakakku suke bin su masu kiɗa da waƙa duk wanda ya bi su halakakke kai yanzu ka yadda ka zama halakakke ka cika wayarka da kada kada da wake wake ba qur'ani ni za ka ƙara da shi ya zo a cikin hadisi duk mai jin kiɗa da waƙa kiɗa da waƙa yana sababar da munafurci da mutuwa akan munafurci yurisun nifaq idan ka mutu kana munafiki dan wuta ne innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira kisa ko ji kai ana sai ka kashe ko ka rage gidanka karka saka kida karka saka waka a wayarka karka saka kida karka saka waka kai da kanka karka zauna ka rinka jin kida da waka wa'azi ya zo maka wallahi in kuma kana so kai mutuwa ta munafurci to kuma da mutuwar asirri ne ai haka zaka tafi da munafurci ai kudiri ne a zuciya haka zaka zo ka mutu a mutuwar banza to dujal zai zo abun mamaki malamai suka ce idan ya fara kada gangarsa yana kadawa yana kadawa din rabansa din raban dujal zai fito daga makka sai zo ya same shi a wajen makka din raban dujal a bakin a madina zai zo bakin gabar madina annabi ya ce zai tarar da mala'iku suna rike da takuba da takwabi suna gadin kofofin madina sun kewaye ta sun kewaye maka allah ce kewaye maka da madina ta fi karfin dujal to amma abin mamaki e bai shiga ba amma rabansa kuma sai ya fito din rabansa sai ya fito za su ce a ai mun ji ga wani ya zo nan ana ta kada kida ana cashewa ana waka haka za su je su hadu da sun gama ya tattare su sai dibe su a tafi kuma masifa wallahi masifa wannan duk musamman da za su faru a tashin kiyama karshen kafin Allah ta da kiyama wanda in ka gansu kawai anytime Allah zai iya sa hura ƙaho Allah kada ya kai mu ma lokacin muka ai masifa ne wannan to akwai akwai akwai kusuf da za a yi kiswewa a gabar da yamma da jazirar larabawa duka zai faru sau wuri uku da wata wuta da za ta fito wanda Allah ce min kare adan daga adan wuta ce ita kuma bayan fa magana haƙi to akwai wuta kuma tana ci tana tafowa tana ci ana ba da labarinsa jama'a ba wuta tana tafiya ina za ta zo ba san inda za ta duk inda ta sai ta kone to ita wannan wuta koran mutane za ta don duk garin da ta je to za ta kore su za su ta kutu suna fitowa da su da dabbobinsu tashin hankali an shiga tsoro jama'a ina za mu tafi kuma sai kun gama gudun kuma sai ta iso shi ne maza Allah ce tafshirun nas tabitu ma'ahum haisu batu annabi ya ce wutan nan duk inda kuka tsaya ku kwana to ita ma sai ta tsaya ta kwana in kun ƙara gudu ta ƙara gudu ta ku ana hango ta fa tana kone abubuwa in kun tsaya sai Allah ya tsere ta tabitu ma'ahum haisu batu ce za ku kwana ita ma sai ta ce za ta tsaya ta kwana idan kun tsaya kun yi kailula sai ta tsaya ta yi kailula da ku wani hadisin muslim ya ruwaito shi Allah ya mana afuwa warrum qad mada maganar rumawa kuma zancen su ya kare farisawa ne suka rinjaye su an yi kissar kuma ya gabata wannan babun la tabdila li khalqillah ay li dinillah babin da ke magana akan cewa ba wanda yake canja addinin Allah in hadha illa khuluqul awwalin abinda ake nufi da khuluq ana ana dinul awwalin wannan ba komai bane face addinin mutanen farko wal fitratu al islam إبراهيم النخعي شين يفسر لا تبديل للخلق الله لا تبديل للدين الله كما يد إمام الطبري يفتر كما يد أكيد لا تبدلوا دين الله كركو تشنج الدين الله الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها أنا لهم الإسلام كل مولود يولد على الفطرة أحاديثي abinda ake nufi duk wani wanda ake haifansa ana haifansa alal islam annabi ya ce fa abawahu sallallahu alaihi wasallam yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kowa ka duba adalcin Allah duk wani wanda za a haife shi inda jariri ne a musulmi ake haifansa ƴaƴan arna duk musulmi ne amma me yake faruwa babansa yaron da ya tashi a inda ya tashi addinin da mutanen sa suke yi shi zai yi aiki amma asali Allah yana son kowa ya zama musulmi ne da haka duk wanda aka haife shi ana haifansa a matsayin musulmi amma ubansa sai mai da shi ba majusi ko mai da shi ba nasari ko mai da shi kaza kaza yace kamar dabba ce da za ta haifi dan dan tayinta dan jaririnta ko akuya ko tunkiya za ku ga wani tawaya a tattare shi bai da tawaya da cikakken halittarsa amma daga baya in yi girma sai ga ya karaya ya samu kaza ya samu kaza yanzu ko yaro ne ɗanka musulmi Allah kiyaye jaririnka da aka haifin shi inda za a ɗauke shi a kai shi gidan arna su shayar da shi ya girma a can to in ya tashi fa arne zai tashi kaga amfanin a samu uwar arziki ta riƙe yaron ke amfanin ɗanka ya tashi a wuri mai tarbiyya kenan duk wanda yake da shakka akan wani gida bai gamsu da tarbiyyar gidan ba ko mu'amalar mutanen ko ƙabilar ba to kada ya bar ɗansa ƙarami ya tashi a cikinsu don tabbas idan ya tashi da irin ɗabi'unsu zai tashi haka rayuwar dan adam take shi ne kake ga ake ta rikici mutum ɗansa yana ta ƙoƙari ya bashi a inda za a tsare mai tarbiyyarsa da addininsa na'am ban ji ba a ƙwarai kuwa to ai shi dama yaro ɗan koya ne ha me yasa yara suke iya karatu suke iya abubuwa ba kullum ana kai su makaranta don su koya ba a ita kwakwalwar dan adam duk abin da ake maimaita mata ana yi ana yi koya ciki yanzu wasu masana faciya suka yi ko mace ce wai mai ciki in lokacin da take cikin nan tana yawan danne-dannen waya matsa-matsan waya wannan wani bincike ne nasu can ba aya ba ba hadisi ba insha Allah idan ta haifi dan zaga yaron yana karami da ya ga waya sai rinka ba ku ga yaran yanzu ba haka suke da ba ga yaran yanzu haka suke ba da ya ga ce ga yana ta kokarin ya taba waya dan karami yaro fa ba abu nan ka san me yasa ubansa kullun da waya uwar kullun da waya wai wannan tsabar yau da gobe din har ta mai tasiri ta yana cikin cikin sama sannan kuma karka manta jariri yana kallo yana gani yana gani yana gani ai dauka yake yi yanzu da za a je masa wannan wayar a ce wannan shine Allah ka shi zaka rinka bauta to sai sai ba sai ta bauta mu shi yasa ba a so a rinka zagi a gaban yaro ko a shar ko fadin abu mara kyau ko nuna wasu hotuna na batsa yana tasiri a kwakwalwarsa yana liƙewa yana mannewa yana haddacewa yana rikewa kuma shi yasa ba a so a rinka kai yaro gurin barna yanzu jiya aka kamun kesin wani yaro karami dan karami fa karami karami sosai yaro nan bai ko firamare bai gama ba na san shi ko me yake idan mace tana kwance sai ya je ya kokarin kwabe mata wando babba ba kawai sai cire gaban sai kokari ya je ya sadu da ita wallahi abin ya ba na mamaki na ce ta to irin wannan abin da yake faruwa ko dai akwai inda yake zuwa yake ganin ana yi ko kuma ana kunna masa wani abu na kallo makamancin wannan yanayi ko kuma aljanu shaidanu sun shiga jikinsa dole a samu ɗaya daga cikin wannan abubuwan duk inda kaga ɗan ƙaramin yaro ya ɗauki wata ɗabi'a ta daban wanda bai kamata yaro ya yi ba to kafin a zarge shi a zargi gidan da tarbiyya akwai sakacin iyaye wani alkali yake gaya mu ya ce a nan kano ya ce yana kula da kes ɗin 'yan daba da 'yan shaye-shaye sama da shekara goma sha ɗaya shi ake karwa duk wani kes nasu ya ce amma a iya shekarun na malam manya-manyan kes da na yi na wani ya kashe wani ya kashe uwarsa ko ya kashe ubansa ko ya kashe kaninsa ko ya kashe makocinsa ko ya kashe babban kes da hali ya kai ga kisa ya ce guda guda goma sha bakwai ne treating manyan kes na mutuwa ya ce amma abin bakin ciki wallahi malam sha biyar gaba ɗaya daga cikin gidajen musulmi ne a cikin gari musulmi iyayensu uwa uba waya biyu ne na samu daga 'yan sabon gari amma sha biyar nan gaba ɗaya duk 'ya'yan musulmi ne kuma yanzu ka je ka duba duk inda ake faɗan daba ake soke-soke ake shaye-shaye wiwi ko giya ko wani abu in allah ya so ya da zaga 'ya'yan musulmi ne ya ce sai na yi research da na yi bincike sai na ga to me yasa addinin namu ne a sai ce gaba ɗaya research ɗin abin da ya nuna mun findings ɗin shine daga gida ne dole akwai wani nau'i na sakacin iyaye ko yaya ba zai taɓa yi wa haka kawai ko ko dai ta ɓangaren yayansa ko ƙanninsa ko makota da ya zauna ko iyayen ba su damu da kula da shi ba ko dole dai akwai wani tasiri kaɗan ne za ka samu babu sakacin iyaye a ciki na 'ya'ya dai ana ta haifa to haka Allah dai a adalcinsa duk wanda aka haife shi musulmi ake haifansa amma iyayensa suke canja shi kaga hadisi ma ce fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani to shine muhimmancin a samu uba dan kwarai a samu uwa yar kwarai kuma shine muhimmancin duk wanda zai yi aure ya nemi ya mai addini mai tarbiyya wacce ta damu da tarbiyya wanda za ta haifa maka yaya ta kula maka da yaya ko ba ka gari ba kyau ba ba rawar kai da iya kwalliya da ado ba ba shi ake duba wace ce yar amana in ta haihu za ta kula da 'ya'yanta ko da ka faɗi ka mutu galiban maza mu muke faduwa mu mutu mu bar mata da 'ya'ya galiban to duk wanda ya kuskure ya je kwashi-kwashi ya ɗauko yarinyar da bata da tarbiyya ya aure ta sai ta gama tara maka 'ya'ya an zo lokacin da ba za ka iya rabuwa da ita ba kuma ka tara ita kanta mutum mai banza ce wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min mawludin قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة النبي يجي أبو هريرة أبو هريرة يجي النبي يجي صلى الله عليه وسلم باب وانا أبن دا هيفا فأتي سيان هيفيش أكن مسلمش على الفطرة al'islam wasu kuma suka ce a bisa alkawari da Allah ya ce tun annabi adam alastu bi rabbikum kalubala ni ba ubangijin kuma suka ce mana kowane abin halitta yana na haifarsa cewa ya yadda Allah shine ubangiji sai dai daga baya iyayensa su lalata shi abdullahi bin al-mubarak shi abin da hadisi yake nufi anna kullu maulud yuladu ala fitratihi ay ala wato khilqatihi allati jubila alaiha fi ilmi allah min as-sa'adati wash-shaqawa fassara ta biyu kowane abin halitta inji ibn al-mubarak ana halittar sa bisa dabi'arsa wanda Allah ya halice shi ko dai dan wuta ko dan aljanna kowanne ɗaya yana tafiya ne zuwa ƙarshen abin da Allah ya ɗora shi a kai kuma zai yi aiki a duniya irin aikin da ya dace da shi ya ce famin amaratu shaƙa'i yana daga cikin alama ta ɗan da aka haife shi shaki ɗan wuta a haife shi a cikin yahudawa ko nasara ko majusawa iyayensa su zo su juyar da shi ya zama ba majusi ko ba nasari har ya zo ya rayu ya ce yana rayuwa akan addinin iyayensa waɗannan su ne lalatattun addini a duniya yahudanci nasaranci majusanci zala ya ba da labari a cikin hadisin ya ce kama tun tijul bahimatu bahimatun jama'a hal tuhi suna fiha min jada'a ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم kamar yadda dabba ne take haifar da da cikakkiyar halittarsa in ka ga ɗan akuya ko ɗan tinkiya yana da ƙafarsa sai dai ƙarama ne da farcensa sai dai ƙarami ne da idonsa sai dai ƙarami ne da kunnensa sai komai complete to haka Allah yake halittar ɗan adam complete da imanin shi ya ce yanzu za ka ga fatu suna fiha min jada'a ka taba ganin wani dan akuya da aka haife shi mai yankakken kunne ko mai yankakken hanci shine jada'a maqtu'ul uzun ko maqtu' al-anf ba wata matsala a halittarsa gabaki daya amma iyayensa suke canja shi duk dan da ya tashi a gidan da ake shakkiyanci to in ba su abu sai ya zama shakki sai ce fitrat Allah khilqatahu allati fatara nas alaiha haka Allah ya halicci mutane ya dora su akai la tabdila li khalqillah ba mai canja addinin Allah bismillahir rahmanir rahim suratul luqman babu la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim suratul luqman babin da yake cewa kar kar ka yi shirka da Allah lalle shirka babban zunubi ne surat luqman sura ce ta makka amma banda ayar da Allah ya ce a cikin ta allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wannan ayar yar madina ce da ita surar ta maka ne amma wannan alladina fi munan salati tuna zakata zuwa ƙarshe ta madina ce suratul luqman tana da aya 34 an kawo ta da bismillah kalmar luqman suna ne ajami ajami suna ne ba da larabci ba luqman asalin luqman ba larabci ba suna ne ajami kenan wannan yana nuna mana a cikin qur'ani akwai wani lafazi wanda ba larabci ba duk da Allah ya ce qur'anan arabiyan shi qur'ani ba larabi ne wasu suka ce eh ba ajamin suna ne ba larabci bane amma yana shigowa qur'ani dole ya zama ba larabi saboda Allah ya ce shi qur'ani ba larabi ne da ka duk wata kalma da aka kawo ko da ba ta larabci bane in ta shiga qur'ani to ta zama wannan kauli ne wasu kuma suka ce ai Allah yana nufin galiban duk abin da yake cikin Qur'ani balarabiyan abu ne shi Luqman annabi ne ko ba annabi ba ne Luqman asali sunan ba Luqman ba ne mu a Hausa mu ce Luqmanu Luqmanu kuskure ne ba Luqman ba ne Luqman ne qa Luqman Luqman da ka duk wanda aka samu suna Luqman ake cewa ba ba Luqman ba ina fata na binta yawwa shi wasu malaman suka ce ba annabi ba ne annabi luqman da ake cewa annabi luqman ba annabi ba ne amma mutum ne mai hikima Allah ya ba shi hikima kamar ta annabawa rajul ne hakim daga cikin hikimar luqman da ake faɗa bari ku ji wata rana an umarce shi da yanka akuya aka ce ka yanka akuya ka zo mana da tsoka biyu a cikin akuyar ko akuya ko tunkiya amma tsoka biyu nan abin da ya fi komai daɗi idan ka yanka tunkiya ko ka yanka akuya ka yanka dabba to ka zo mana da abin da ya fi komai daɗi a cikin nama an gane tambayar ka yanka cinkiya ka yanka akuya amma ka zo mana da loma biyu tsoka biyu wanda tafi komai daɗi a jikin dabbar da ya gama yanka sai ya ce wa mai yanka a bashi harshe a bashi zuciya ya kawo aka ce ya ka kawo harshe da zuciya ya ce a cikin nama ai ba abin da ya kai harshe daɗi kuma ka je ka ɗanɗana ka tauna saboda shi ai shi ne maɗaukar ginin jikin gaba duk abin da dabba ta ci jikinta ya yi lafiya ya kyau ai sai da ta kan harshe yasa naman harshe daban ne amma wanda bai taɓa ci ba zai gane ba sai kuma zuciya naman zuciya shi ma daɗi ne shi kuma shi ne matattarar tunanin dabban ai ko kuma ainihin wato sitiyari da ke juya dabbar aka ce to an je an gode bayan wasu 'yan kwanaki sai aka ce to ya da yankawa kuma ya zo da mafi munin mafi munin nama loma biyu tsoka biyu mafi muni a jikin akuya ko tunkiya ha lukman sai ya sake ɗauko wannan zuciyar da kuma harshen ya ɗauko ya kawo aka ce ya aka yi haka ya ce fahuma atyabu shay'i idza taba ai tabbas a jikin dabba babu naman da ya kai harshe da zuciya in in aka gyara su ba wanda ya kai su daɗi da ɗanɗano wa akhbasuhu idza khabusa kuma su ne mafi muni na nama a cikin dabba yayin da aka bashi ya lalace ba a kula da shi ba abin da yake da wuri yake ɓaci ya wari ya lalace ba zai ciwo ba harshe da zuciya in ba a kula da shi ba to kaga wannan ai akwai hikima a cikin ƙwarai da gaske shine ake ce da shi luqmanul hakim to ya gaya wa ɗansa ya ce ya bunayya la tushrik billah a cikin surar ya ɗana karka yi shirka da Allah alhamdulillah hikimarsa ta sa ya gane duk mai shirka da Allah to yana aikata babban zunubi inna shirka la zulmun azim wa'azi ya ajiye ɗansa yana yi masa yana cikin hikimarsa malamai suka ce to wannan yana nuna yana da hikima yana da hikima kwarai tun da ya fara yi wa ɗansa bayani akan abin da zai fi komai halakar da shi shi yaro babban abin da ake nuna masa ka nuna mai abu mafi haɗari a rayuwarka idan baka yi addini ba don za ka yi rayuwa ta wulakanci ka gaya wa yaro wannan ya sani duk abin da za ka yi karkarwa da addini ko ina za ka ji zai rike a ransa eh babana ya ce duk abin da zan yi kan da yadda na bar addini sannan shi yaro ka nuna masa abin da ya fi muhimmanci a rayuwarsa ya neme shi ya rike shi imani da ilimi imani ya nemi duk abin da zai gyara masa imaninsa sannan ilimi kada ka nuna wa yaro kudi tun a farkon rayuwa ka nuna mai kudi kudi kudi idan ka tashe shi akan kudi kudi son kudi to fa zai tashi fa duk abin da ya samu a duniya in dai ba kuɗi Allah ba shi ba yana ganin shi a baya yake to amma tun a ginin sa ka gina shi cewa babban abin da in ka rasa shi kai asara a duniya shine imani to za ga ya fi mai da hankali akan kula da imani amma in ka gina shi akan ya nema kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi ka tattura shi kuɗi kuɗi ya nemi kuɗi to zai fi neman kuɗin akan neman lahirarsa in kuma mulki ka fara nuna masa tun yana yaro ka fara sa masa takalman sarakuna saboda ɗan sarki ne kana sa masa riguna irin na sarakuna kana masa mu'amala irin na sarakuna ɗan ƙaramin yaro manyan mutane suna durkusa suna cewa ranka daɗi saboda ɗan sarki ne shi to a haka wallahi zai tashi kuma duk inda ya je gani yake kowa a ƙasa yake fa da shi ko da ba a naɗa shi sarkin ba ji zai rinka ai baban sama yana ce masa ranka ya dade ai gida ma ana ce da shi ranka ya dade me yasa abin da kuka gina shi akai kenan da haka ka nuna wa yaro ya nemi imani sannan in imani ya zauna ya nemi ilimi don ilimin imanin baya zama sai da ilimi to in ka ba shi ilimi ka dora shi akan harkar ilimi idan sai ya bude to sai kuma ka nuna masa ya nemi abin da zai rufa kansa asiri wannan shine kurakuran da iyaye galiban suke sai mutum ya tashi ya bar ɗansa ya ginu akan wani abu ko kuma kai baka gina shi wani ya gina shi akan wani ra'ayi tunda yanzu zamani ne na ginawa akan me akan ra'ayi yanzu na gaya muku ai an kama yaro yana yana yana wannan ba mamaki a katun ya gani irin katun din nan katun su dai da ake kallo yara duk inda ka ji akwai wuta a gida to za ga yara suna gaban talabishin jaraba masifa ba za a sa musu qur'ani ba za a sa musu hadisi ba ta sa musu tsana suna ta kallon aljanu yaro ya ta mafarkin wannan cartoons din a ta nuna musu ko uwa kaga tana rike da babbar waya da yaro ya fara kuka sai a bashi ga waya garbi sai a danna masa ta gem dan karamin yaro fa da bai iya magana ba amma ya iya danna gem karamin yaro abinda kuka gina shi akai kenan da haka idan ya zo ya girma ba zai karatu ba wannan wayar zai ta nema kuma in ya zauna ba zai iya zaman karatu ba wannan kallon tunda kallo kuka gina danku a kan shi to shi zai ta yi ana ganin wani burgewa ne ko ga katon abin gem na yara an ɗauka an basu abinda wai turawa wai suke wai wai tarbiyyar da turawa suke wa ƴaƴansu wai mu musulmi wai shi za mu yi ƴaƴanmu na'am za a ba su yi wasanni su yi tsalle-tsalle su yi guje-guje shi yaro ɗabi'arsa ko baka ce je wasa ba ma ko a gida a falon gidan za ga yana gudu yana zuwa saboda damar rayuwarsa dole sai ya ɗan yi guje-guje da tsalle-tsalle akwai yan kayayyakin wasa na tsalle-tsalle hawa ka sauka kai gudu kai guje-guje ko ɗan bal wannan babu laifi amma duk abin da zai rinka taba kwakwalwarsa ana ba shi sako directly kana ɗauko maganganun wasu makiya Allah kana sa masa yana kallo katun ɗin nan yawanci ƙungiyar kiristoci take yin sa da ƙungiyar yahudawa da 'yan neman maza wani bincike da aka yi wani bincike za ga duk wani hoton katun duk wani hoto za a sa in dai na kala ne to kalan 'yan neman maza ake sawa su 'yan neman maza suna da wani kala kala nasu na manta sunan kala ɗin to shi ne suke sawa komai ka san mai hikimar ana ta sawa yaro kullum tun yana yaro shi yake gani shi yake gani da haka da ya tashi in ya ga wannan tutar ta 'yan neman maza ya riga ya shiga zuciyarsa ba zai iya rabuwa da wani abu to su a matsayinsu na bayan Allah na kwarai sun san mafi haɗari a rayuwar bawa shine shirka da haka ya ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim lalle karkai shirka da Allah lalle shirka la zulmun azimun wato zalunci ne mai girman gaske kaga anan shirka ce amma aka ambace ta da sunan zalunci ashe zalunci yana iya ɗaukan ma'ana a shirka kamar yadda a shirka take zuwa da ma'ana azzulm ka sanya ibada ba inda ta dace ba qala hadathana qutaybah bin sa'id qala hadathana jarir an al-a'mash an ibrahim an alqamah an abdullah qala lamma nazalat hadhihi al-aya alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin shaqqa dhalika ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ayna ayyuna ayyuna lam yal lam yalbis imanuhu bi dhulmin lam yalbis imanuhu bi dhulmin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم يا كما حديث قتيبة ابن سعيد البغلاني الثقفي دقى جرير ابن عبد الحميد دقى عام سليمان ابن مهران إبراهيم النخعي القمة ابن خيس النخعي شما دقى عبد الله شين ابن مسعود يا عند الله سبكت دوانا آية تا آآ آآ آآ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أتشين سورة الأنعام آية 82 أي wanda suka yi imani ba su shafa da imaninsu da zalunci ba to sai suka fassara ana nufin zalunci noman zalunci ashe ba zaluncin ake nufi ba ana nufin bishirk wanda ba su yi munafurci ba kenan shakka zalika ala sabir rasulullah hakan sai ya tsananta da sabon manzon Allah suka ce to yau inda an ce wanda bai shaku da imaninsa da zalunci ba ayyuna waye a cikin a a a waye a cikin mu ayyuna lam yalbis imanahu bi zulmin waye a cikin mu lam yalbis bai shaku da imaninsa da zalunci ba yau waye za a ce bai taba yin zalunci ba su sun ɗauka bi zulmin din ana nufin noman zalunci ne ashe ana nufin bi shirki ne faƙar sassan manzo Allah sai ce laysa bi zak ai ba haka ake nufi ba ai laysa bi zalika ala tasma baka ji maganar luqman ga dan shi ba wannan luqman da muke faɗa inna shirka la zulmun azim yace wa ɗansa lalle ashirk la zulmun azim ai ana nufin shirka ne kenan shirka tana iya zuwa da ma'anar zalunci da haka a nan gurin zaluncin da kuka sani ba shi ake nufi ba wai za a ce in dai bai taba zalunci ba shine mai imani a ana nufin wanda bai taba shirka ba shine mai imani yayi wa ɗansa wa'azi la tushrik billah kada kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim a cikin wa'azin da ya masa yace ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardal in takum misqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin inda shirka kamar kwayar komayya ne yar karama duk karancinta baka irin a dora ta akan dutse falalan dutse kamar tururuwa bakar tururuwa akan bakin dutse wallahi sai Allah ya zaƙulun shirkar da bawa ya yi a kiyama ya nuna masa a sama ko a ƙasa da ka kakkai shirka da Allah shirka ita ce rushe aiki haɗa wani da Allah kana bauta Allah kana bauta kabari kamar masu roƙon kabari shirka ne kasu kamar masu zuwa suna kiran wani ba Allah ba suna neman taimakon shi shirka shirka ne masu bautar aljani shirka ne masu tsafi shirka ne masu binne-binne suna ganin sai sun yi kaza sai sun yi kaza su samu kaza shirka ne inna shirka la zulmun azimun kuma yau wannan shirkar ita ta zama mutane suka mai da ita ruwan dare in mutum yana neman mulki sai ya shirka tsafi ka je gurin arne ka je gurin kafiri ya ce mulki kake so to ga kaza ka rike kaza kakka yadda ka rabu da kaza akwai wani da aka ce kullum akwai riga a jikinsa duk inda ka gan shi da wata riga falmarance ashe wannan riga ta tsafi ne sun tsafi ta matsafa ne suka ce in dai dan adam zai ganka to ya ganka da falmarar din nan in kana son ka samu kaza to har matansa da falmarar din suke ganin shi in ka ga ya cire ta wanka da ya yi wanka kawai in dai yana yana tana jikinsa in dai za a gan shi to da ita ne an ɗauka ado yake ashe ta tsafi ce ana iya ba mutum ko wani takalmi a ce sai dai mutuwa in ya lalace ka lallaba shi in ya kai ƙarshe to ka zo a sake maka magani a jikinsa shi kuma da takalmi wani kuma da zobe ake ba shi ba zai taɓa rabuwa da shi ba wani hula ake ba shi wani singileti ake ba shi tsafi a ina akwai wani kuma da za a ce shirka in za a yi masa sai a ce daina yin la'asar za a kone wanda aka mana kes ɗinsa shi gaba ɗaya baya sallar la'asar a duniya aka yi magana ce a ai suna da alkawari ne an ba shi saboda neman dukiya dukiya ta dawwama kada ya rayu cikin talauci to ya daina la'asar aljani ne zai zo ya ce in kana so abu kaza ka samu to ka daina la'asar ka daina kaza wani kuma asubahi ne bai zai ba wani kuma duk inda ake taro an ce kar ya je in sallar juma'a ne to kare shiga taro shi kuma tsafin da aka bashi yana da aka komi sai dai na gefe ko da abu ya zama dole ko zai je juma'a to yana gefe amma shiga cikin mutane a ba wai ɗabi'a ba ne a wani magani ne shirka ne aka bashi akwai wanda aka bashi Allah sauri aka ce in kana so ka samu kaza to sai ka je ka samu mahaukaciya ka yi zina da ita a cikin kasuwa a ƙauyuka akwai mahaukata mata mace mahaukaciya to sai mutum ya bi dare sai je da ƙarfi sai danne ta zina da ita to wannan duk abin da kake nema su bukan suke gaya musu to za ka same shi to shine wani lokacin za ga mace mahaukaciya ne amma tana da ciki ai zuwa ake ai mata cikin in ba ka baya za a yi maukaciya ta ta ta ciki wata ma'aikaciya ta haifi yaro mai kyau lafiyayyen yaro kuma ta ci gaba da ba shi nono kuma sai da ya dan daga aka zo aka kwace shi da hannunta wani ne ya zo yi mata cikin wato idan ana gaya maka in ana gaya maka abinda mutane suke da shirka za ka yi mamaki wata mata take ce mun ni fa wala gaskiya ni ban gane mai gida na me ba tace tun da muka yi aure da shi kullum da daddare in za mu kwanta a gadansa akwai ƙwarya da ruwa da isga da waye waye sauransu kullum sai an cika ƙwaryar nan da ruwa an ajiye a tsakiyar garo a ta tokare wannan ƙwaryar da isga da waye ta kiran aljanu kullum ne tace kuma wallahi baya sallah asuba ba ta ce haka muke zuwa mu rabu a jikin ƙwaryar nan in an ce a sauke ce ce a na ce ki rabu da shi wannan mushiriki ne yanzu mutum ya yardar wa kansa wannan rayuwa ta matsi ta kunci akwai wanda ake da parts ɗin jikin ɗan adam akwai wanda ake da da wasu abubuwa ne gashi nan ba a cewa komai akwai wanda aka sa shi ya tsirara ce kana so ka samu ka za a yi to unguwarku za ka yi wata uku kullum karfe uku na dare kana zagaya ta da a tsaraice ka cire wando da riga zikitir kai dawafin unguwar ka zagaya ta sai kai wata uku kana wannan tsirara da kaji ga wannan yace shi kuma sun yi aiki da wani har abada ofis in yazo da baya baya yake shiga tsafi ne da baya akwai su da yawa fa akwai su da yawa akwai su da yawa akwai masu binne-binne ko a sa ka je ka binne abu da ransa ka samu zakara da ransa ka tona rami da ransa ba ka jefa shi ka bi shi da ƙasa akwai wanda ake sa su yanka su ɗebi jini su ba aljanu jinin amma yankan in an zo sai a yanka abin ta ƙeya akwai wanda za a ce jaki za ka nemo bakin jaki in ka zo yanka shi karka yanka shi a kwanci a tsaye za ka yanka shi kuma ta ƙeya ba ta wuya ba kuma kada jini ko ɗaya diga ka tare jinin in ka tare shi kaza akwai wanda ake da jinin al'ada yanzu har jinin al'ada ana tsafi da shi a ce mace idan ta yi jininta na al'ada duk yadda za ta tare shi ta tare shi sai a sa ta yi abinci da jinin wa mijinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ji wulakanci malam to kaji kaga shi karatu yace sukan ɗebi jinin jikinsu su kai dan uwa ce shi da idansa ma ya ga waɗanda suka yi mace biyu ta yi wannan ta kwashi jininta ta kai a yi mata magani don ta mallake mijinta kaga abin da nake gaya ma ɗazu ce ka aure mai addini ka aure mai addini in ka kuskura ka je aure ka auro mara addini yar gargajiya mushirka yar bid'a za su tsafe ka ne gabaki ɗaya a ce mace ta yi al'ada ta ɗebi jinin al'ada ta kai wa boka ya yi surkulle a kawo a dafa maka shinkafa da miya da shi ka ci ko a yi maka tuwo ka ci da jininta da bala'i astagfirullah to gashi nan abubuwa da yawa ko naman miya su ɗauki naman miya sai mace ta ɗauki naman miya naman miya ta yanka shi iya daidai yadda zai shiga gabanta sai ta shimfiɗe shi a cikin gabanta ta rufe shi ta ta fitsari yana bin kansa sai ta kaurace wa mijinta bokan zai ce kar ki yadda ya sadu da ke sati biyu ki ce kina da larura wannan naman ta bari sai ya riɓe a gabanta in ya riɓe ya fara doyi sai a cire shi sai a sa maka shi a miya sai a rajuttuke shi gaba daya ka zo ka ci sharban loma kawai kana wannan Allah da ya sauki shi sa mace da kake gani mace mace mace duk wanda bai yi taka tsantsan wajen yin aure bai ji yin auro ya mai aƙida mai tarbiyya ba komai zai iya faruwa a gidanka kaga yanzu yaran namu sun ma san shirka a makarantar islamiyyar su ana karantar da su me hadarin shirka wanda yau ga ta a ciki ana cikin ta tsundum tsundum da binne-binne na bala'i da tsafi duk shi ne a yi wai mai ake nema duniya wannan duniyar ga ta nan ta ki samuwa kullum neman ta muke amma har yanzu ba ta ishe mu ba kuma haka za ka mutu ba wanda ya taɓa wai wai wai wai wai wai wai ya mutu wai ya ce wai yau ya koshi da arziki yana nema kowa iya nema yake mutuwa in kaga ya daina nema ko dai tsufa ko bai da lafiya ko bayan da zai ne kawai walam yamla fahu illa turab haka annabi ce ba abin da ke cika bakin dan adam in ban da turbaya me turbaya sai ya bude bakinsa a kabari ya ji kasa to shine zai daddara amma an ba haka ba kawai nema nema nema nema wai akan wannan neman ko kuɗi ko mulki ko sarauta ko kaza wai wannan shine mutum zai je ta shirka yace da shi wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga al jibala tula kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha ka daina girman kai ya kai dana kaga abu nabi da ya gaya musu wala tusair khaddaka linnas kar ka zo wajen wucewa mutane kana kauda kai kana nuna isa fadin rai kana kyau da hanci kuncinka kana nuna kai wani ne karka rika tafiya a bayan ƙasa kana nuna alfahari da isa kai fa baka isa ka tsaga ƙasa ba duk nuna girmanka da isanka da faɗin ranka ai dole akan ƙasa za ke tafiya innaka lan takrika al-arda kuma in ji kake da faɗi da waye walan tabluga al-jibala tula ai baka kai duwatsu tsawo ba duk girman kan da kake ji da isa ka kai dutse tsawo ne me girman kai ba gani kake kowa yana ƙasa ba kai ne a sama to lan tabluga al-jibala tula ba kai saka kai duwatsun tsawo ba duk fadin da zaka duk tsawon da zaka yi kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika makruha wannan duk munanan abubuwa ne abin ki ne a wajen Allah haram ne anan gurin makruh ba bi ma'anar makruh bane makruh bi ma'anar haram ne to wannan shine kadan daga cikin wa'azin da shi bawan Allah Luqman yayi wadansa in kun koma cikin surar akwai wasu bayanan ba waɗannan ba ba lokaci abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuba a shi Allah ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh